السالكين من هذه الله الدين هكذا الشيخ كان القديم يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى فلم قال ذكرت ألفية الجميل إنها نساء فاشلة shafi na arba'in da biyu suna wani bayan shurudi bayanin sharuɗan wuridi allati la yasihu illa biha wanda wuridi ba shi inganta sai da ita sharuɗan da dole ne sai sun cika sannan za a ce wuridi in ne na dalika tijaniya ne ya inganta shuruɗu da halatu min hadasi ma ina kai gumi wal habasi inda sanin wasu wal makani wa tasawwurati kan iyali وترك إليه هكذا إلى أن يكبر شرطا لدى ولدين طريقة الجاهلية طهارة من حدث مدافع شرعي نفره طهارة من حدث يسام زكاة من حدث لككري dole ne in za a yi wuridi na dariƙar tijjaniya ya zamo an tsarkaka daga kai wanda bai da alwala ba dama ya wuridi lazumi na dariƙar tijjaniya bima in kone da ruwa idan ruwan ya samu kuma an sami ikon amfani da shi auje mumi ko taimama idan ba a samu ruwan ba ko ko ruwan ya samu amma ba a samu ikon amfani da shi ba wal habasi da tsarkaka kuma daga najasa lalle ya zama ba najasa min da sanin a cikin shi wanda zai wuride wasu ko tufafinsa wal makani ko kuma inda zai zauna sharadi na uku shine ya suturce al'aurarsa daga gani kuma aka ce ko da shi kadai zai karanta wurin wajibi ya zama ya tsace al'aurarsa
watar kukal kalama sharadi na hudu ka bar magana in ana wuri dai ba a magana
illa in ara sai fa idan magana ya bijira gare ka ta kama dole to wannan ayi amma kuma duk da haka walaikun nazarin ya zama ɗan kaɗan ne in har ya gudana maganar wadda take ɗaya biyu ba ta ɓata wurin ne ba إذ الورد كالصلاة لكن بجملة لذا اكتفروا فيه أمورا ككلمتي نعم إذا سيدي ونزيفي كفلا wani ya tilada shuru'i sharaɗi na biyar shine yin niyya yayin da za a fara uridi lazumi na ɗariƙa alama ka san wannan hazi shuruɗu sihatin wannan sharuɗa ne na inganci min ba'di ma ahada zal muridu amma fa kafin a ce za a yi wuridin tijaniya da sunan wuridin tijaniya sai bayan shi muridin da yake nufin ya wuridin tijaniya ya yi alkawari tsakaninsa da Allah jaziman bisa yanke kuwa ala tarki ziyarati bisa cewa ba zai ba zai ziyarci uwar waliyi ba wato mai rai ne ko matacce wanda wannan shine sharadi na shida da lan bisa wawaitawa ma'anar wawaitawar waliyi na mai rai ne ko ko matacce kana min al-amwat wal ahya wannan waliyin yana cikin matattu ko yana cikin masu rai illa sahabati sai fa sahabbai wal anbiya'i sai kuma annabawa wannan illa anan mai ma'anar gairi ce Na'am.
illa ce mai ma'anar gairi kamar ce gairi sahabati wal anbiya'i
wal zazati ila wannan ba nuna isa bane au takabbura ko girman kai minna ala daga gare mu salatu suka wa shugabannin waliyan Allah zaɓaɓɓu a cikin halitta Allah. Da muka ce bayan da za a yi ɗan ɗarika tijjaniya da wani wali in ba wanda yake ɗarika ba in dai ba sahabi ba in ba annabawa ba ba wai dan mun fi sauran waliyai ba ne ko kaɗan ba haka ba ne.
hasha Wannan abu ne wanda Allah ya kiyaye mu daga gare shi wa ba kalla zai taɓa yiwuwa ba.
wa ma'azan Muna layi neman Allah ya kare mu daga amince mun sufanci da girman kai ko nuna isa.
bal janabun Bari mukarramun jami'in da lana waliyai na Allah abin ganin alfarmarsa ne a wajenmu mujal abin girmamawa abin girmamawa. Maulanmu Shehu Tijjani Rahiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a wata wasiƙa ta sa da ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani. Yace amma wannan fa ku gane sharuɗan nan da ɗarika Tijjaniya da aka ce ba ziyarar waliyi ba ka kauta ɗarika ba wai dan nuna isa ne su sauran waliyi domin waliyan nan na Allah da kuke gani gurguba ne na Allah shi yasa ku girmama janibinsu Allah ya girmama ku idan kuka daina su to za ku zama rayu wajen Allah yasa lallai ne wajibi duk ɗan ɗarika tijjaniya ya girmama duk wanda aka ce wannan waliyi ne na Allah a kuma wata wasiƙa ba mu wani mawashe wata jani radiyallahu ta'ala mu yi bayani irin ɗaukakar da Allah ya masa yake cewa amma tare da wannan ku girmama janibin waliye domin ku gane duk wanda ya ce wai dan ya rike mu zai rena wani waliyi to abin da zai faru gare shi shine a ƙarshe sai ya zo rudin ma ya rena su dan yana kare ka tijani ya kace ba za ka rena wani cikin waliyan Allah to ƙarshe ta sai abin ya tsara kai zuwa ka dawo kana rena shi kansa wani mu shehu tijani wanda kuma dai ya ya rena shehu tijani to zai gamu da mummunan ƙarshe zai gamu da mummunan ƙarshe wa kaifa la ya za a yi a ce ma mu muna raina waliyai na Allah wa hum ulul alhali ma'ali mun san cewa waliyan nan su ne ma'abuta ɗaukaka Duk muhinuhum ma wanda ya ce zai bali ba su zai mutu da ka- da zuciya matacciya zai mutu da zuciya matacciya bal huwa shartun fi tariqina bare wannan shar'i ne a ɗariƙar mu in da hatam yake wajibi ya wajaba
wa kum wa kullu man arada man dukkan arada wanda hada yake kullu ribinta to dole sai ya dora wa kansa wannan sai ya yarda da wannan sharadin sannan za a lakana masa kuma matukar yawan wannan sharadin ya fita daga dariƙa
wa tarku jam'ihi sharadi na bakwai daga cikin sharuɗa takwas da wurin tijjaniya shine lalle ne a bar haɗa shi da wani wuridi na wata dariƙa
wa faqad tarkihi ila an haka da yakuna sharadi na takwas shine ya zama an rasa barinsa har zuwa mutum ya mutu a sa shi a gabari sai wanda zai ɗarika tijaniya ya yi alkawari tsakaninsa da Allah cewa wurin nan na ɗarika tijaniya zai ɗore a kai har zuwa komawarsa ga Allah
bayan shuruɗil bayanin kamali sharuɗa na wurin na tijaniya na cika Mm.
wa min shuruɗi yana daga sharuɗa Ai, ayyuka ɗan ɗarika ya kula ya kiyaye ala ada ya kamta musa ba da sawati sallolin da guda biyar fil a mala halin a cikin jama'a alhali ko ya bada su a cikin jama'a dan dariƙa ya ce zai sallah shi kadai ya ga sharadi na dariƙa Mm.
illa iyaka barin wannan sharadin ba a ce ya fita daga dariƙa ba amma dai irin abin da ake samu a dariƙa to shi ya haranta wa kansa wannan Mm.
yawwa zai zamo ya haranta wa kansa wannan wa an yaqula sajidan awrakan tasbihahu salatan yana da sharuɗan ɗariƙa tijjaniya cewa duk ɗan ɗariƙa in halin ya sujjada ko har ya yi halin ya yi ruku'u sai ya iya karanta tasbihi uku aƙalla Mm.
lan tusura tusra ba a- ko da gaggawa ba Ah, shi yasa kana ɗariƙa tijjaniya ma ba daidai bane kai koyi da limamin da in an yi sujjada kafin a ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku shi har ya dago wannan ba limami bane ba wanda za a bi shi a yi sallah bane Mm.
a gane akwai hadisi ya zo akwai hadisi da yake ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa karancin abin da mai sujjada zai faɗa shi da subhana rabbil ala sau uku karancin abin da mai ruku'u zai faɗa shi da subhana rabbil azim sau uku a malamai sun yi saɓani da yawa a game da hukuncin tasbihin nan a ruku'u ko a sujjada yadda dai aka sani a masabar malikawa tasbihin nan an so ne yawwa an so ne faɗarsa don mai sallah bai faɗa ba ya bar mustahabi ne ma'ana ya tozarta wa kansa lada amma ba ya yi laifi ba kama a masabar hanabilawa masabar imam ahmad ibn hanbali allah ya ƙara da gare shi yace ai a yi tasbihin nan wajibi ne a ruku'u ko a sujjada kuma karanci a yi uku Eh, karanci a yi uku Ah, idan liman ne ya iya takaita a bisa uku ko ya kai biyar aka ce ma wanda yake sallah shi kadai ya iya kaiwa hayi bakwai amma liman aka ce to kai ya ce zai kai bakwai sai fa in ya san mamuman da suke bayansa haka din zai zai yadda da su za su yadda da haka na'am Ah, to wannan kenan dama da ita dariƙa abin da take nufi al'ahazu bil ahwali Na'am.
riko da abin da yake ya fi kewayewa in ya zama matsala an samu sabani tsakanin malamai wanda suka amsa sunan malamai Mm.
wannan yace sai an yi haka dole abu zai inganta wannan ko yace ba sai an yi haka ba to dariƙa sai ta ce kai aiki da yin haka Mm.
domin a wajen kowa sai ya zama aikin ka ya dai- ya yi daidai Na'am.
amma yanzu misali wasu sun ce sai an yi wasu sun ce ba sai an yi ba kai ba kai ba to ai shi kenan kaga a wajen wanda suka ce ba ba a- sai an yi ya zama kayi ibada wadda take batacciya an yi ba daidai ba kenan to Wa min shuhudi ala man qadara alaihi yana daga sharuɗan ɗariƙar tijjaniya sharaɗin walade na ɗariƙar tijjaniya sharaɗi na cika ga dukkan fa wanda yake da iko a kai An ya yi siwahu ba a ce wanda bai da iko ba an yi sare ra surata shayi Mm.
sanda yake karanta wuridi ya ringa halarto da surar shayinsa cewa gashi a gaban shehu Mm.
wayan wilmar Wayan wilmar da- da iya samun daɗi daga shehu wa annahu ya ringa kana duban cewa shi zaikada dinnan ya zauna ne a gaban shehu an fa min hadha amma abin da yake ya fi amfanarwa daga wannan wa ala abin da yake ya fi akbaru ɗaukaka kabaru ya fi girma akmal minhu ya fi cika daga gare shi an yura yastadru a ga shi dan ɗariƙa ta tijjaniya lokacin da yake karanta wuridinsa lazimi yana halarto da sura shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama ya ɗauka cewa gashi a gaban manzon Allah wa an ka'at bayna yadayhi cewa gashi ya zauna a gaban manzon Allah biwa ƙarin da nutsuwa hasanat kamar dutse katon dutse dutse babba bai zai faru a ce ya motsa ai ba zai motsa ba to shi ma dan dariƙa in ya zauna wurdi ba shi ba motsi ba hange hange ba da sauransu ya zama dai gaba daya ya dauka ai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna Na'am.
wahibatin a turama da kwarzi izani tare da shi tare da girmamawa wastamidda ya hasabu dinga neman makani daɗuwa daga wajen manzon Allah gwargwadon matsayinsa Mm.
gwargwadon matsayinsa wannan shi bai wuce koko ba da Allah ya nemi a zuba masa ruwan ƙatuwar ƙwarya ko masaki a ya nemi ya dilmiya ne a ciki ko ya je dai da kokon nasa a cika masa wanda yake kuma shi eh, ƙwarya ce babba ko masaki ya je da masakin wanda kuma yake aiduro ne ma ya je da nasa da ran a cika kowa dai ya san matsayinsa kakka nemi abin da ka ya fi ƙarfinka in ka nemi abin da ya fi ƙarfinka sai ya zamo ah, ka jawo kanka abin da za a iya saduwa ga halakaka la ta so kan na ɗari kan lasta ta'arifa ta'arifa bila dalilin fatawi fi mahawiya
wa halihi minhu da kuma halinsa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su dangane da matsayin halinsa a wajen manzon Allah
kuma zasu hadara anil azkari tare da wannan dubo cewa gashi a gaban manzon Allah kamar yana karanta wuridin nasa ne manzon Allah yana jin sa to kuma ya halarto da ma'anan abin da yake karantawa na zikirin malla hadara wanda yake ya san ma'anonin na zikirin wa man lam yakun wa man wa man yakun lam yadri wanda kuma a'a bai san ma'anonin abin da yake karantawa ba falyastami liman ma ya ya yadhkuru saurari lafazin abin da yake ambata wa yattabi ya biyayya ya dinga binsa ni ya shiga nan fikira dan ya dauke tunaninsa alil hawali daga abba masu ɗarsuwa gare shi ki gair ma laysa lahu bi a zakiri cikin duk abin da ba shi yake ambato ba me ya amfanin kana ambato amma zuciyarka tana walwale kana la ilaha illallah ba wanda ya san ba Allah ba amma kana tunanin wasu kuɗi can ko kana tunanin wani abin can yau Allah ya isa kake wannan ne da ka da Allah ya isa an sai zama hankalin ka gaba daya ko ba ga Allah ko kuma kada Allah wa sallallahu alaihi wasallam ba wanda ma kana tunanin wani abu ka san ko wanda kake roƙo wa salatin an ka san a wajen wa kake roƙon salatin da haka za a da haka za a samu
in hata wajhul qiblatin yana daga wannan fuskanta ga alƙibla ana daga sharuɗa na cika a cikin ah, wuridi na ɗariƙar tijjaniya wanda zai karanta wuridi ya fuskanci alƙibla liman laysa da musafira dukkan wanda yake ba halin tafiya ba
wa illa idan ko yana halin tafiya ne lam yushan fi ba za tarki a aibata shi ba don cewa bai duba alƙibla ba
wa tarku jarin fihi wata ruku jaharin fi barin bayyanawa a wuridi wanda yake lazimi na ɗariƙa amalahum amalu shine aikin da 'yan ɗariƙa gaggan 'yan ɗariƙa suke kai tintintini jara alaihi ya gudana akan haka wato amaluhum din mubtada ne na biyu jara alaihi shine labarinsa Na'am.
shi kuma wannan mubtada na biyu da labarinsa shine labarin mubtada na farko shine mutarku jalibi
min hal julus yana daga sharuɗa na cika a cikin wuridi na ɗariƙar tijariya cewa wanda zai wuridin ya yi a zaune lillazi kan amkana ga wanda zaman ya yi masa imkani
wa sahibul munyati fiya hasana ne mujatul murid ya kyautata haka cewa a yi a zauna Mm. min indihi ya ga kyan salati.
cewa ya fi kyau wanda zai wuridi na ɗariƙa tijjaniya ɗan tijjaniya in zai wuridi na ɗariƙa ya zauna a wuridin nasa kamar zaman da ake sifar zaman da ake a sallah
wa hasa kulla zakirin ya faɗaitar da dukkan wanda zai ambaci wannan wuridin ayyati a ma'ahu ya zo da addu'a allazi rawa wadda aka ya ruwaito wa ya sahaha inganta an shehi daga shehinsa ubaila wardin ga wa mutum wuridi da yake ya bayyana shine ya ta'awuzi ya bismillah ya yi hamdala sannan ya ja faskuru ne askuru kuma askuru ne wala takfuru ya duba cewa to shi wannan wuridin da zai yi amsawa ne ga wannan kira wannan umarni na wajen Allah da Allah ce faskuru ne askuru ya duba cewa a zikirin nan da zai wuridin nan da zai yi zai shiga wata babbar halara ne dan zai shiga matsayin yana ambatan Allah wanda ko duk ya ambaci Allah Allah ma zai ambace shi Eh, sai kuma ya karanta da kai kallama rabbi wa sa'alaika wa khayr kulluhu bi yadika wa ha ana za abduka rahifu mustaqinan bika أذكرك تعظيما وإجلالا لك وقصد وجهك الكريم لك من أجلك وأقول بإمدادك وعونك وحولك وقوتك بما وهبتني من إنعامك وتوفيقك مستعينا بك سيكون هذا في ولدك يدعو شعور لنا نيدا زي وتشغال في بابا هلرا بابا wanda aka ce za shi wajen shugaban karamar hukuma ma shiryawa yake ya san da ya zai je balle aka ce a wajen gwamna ne balle aka ce wajen shugaban kasa ne to shi yanzu halarar da zai shiga ta fi duk wannan inda za a tara dukkan shugabanni na duniya ba su kai wannan halarar ba domin zai shiga halarar allah mamallakin kowa mahalicin kowa ya sa ya san matsayin da ya samu a nan
wa zikiru bi tartili Ah, ana ambaton ah, ah, zikirin wuridinsa da yi a sannu-sannu tin firadi a halin kaɗaita kuwa yana da kyau wanda zai wurdi a ce ma ya samu waje keɓantacce ya zauna irin wannan malamai suka ce ko da ma bai samu koyaushe ba to ana so dai wani wakaci a ce wanda zai wurdin Mm.
ya samu waje keɓantacce ya zauna ma shi tana billahi wa tare da fasadi nisantar ɓanna ko ɓaci a cikin wurdin kai ya yadda wata kalma a faɗe ta ba daidai ba ko garin sauri a ce wani harafi bai fito ba
wa ba'da kulli mi'atin min bayan kowane ɗari akhir daga yaqini wuri to ya ambaci ƙarshen surar kuliyakadin su hana da kasar bil izzati amma su salama ala musalin walhamdulillahi rabbil alamin illa iyaka aikin mutan fas ya gudana akan cewa wannan suna faɗa ne bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam
alattabassuri bisa duba bisa hange
kazaka ba'da kulli aqadin min uqud wazifatin haka nan za ka faɗi wannan bayan kowane rukuni daga rukunan wazifa in ka kai istifari ka faɗa in ka kai salatu fati ka faɗa in ka kai la ilaha illallah ka faɗa in ka gama jawara shi ma ka faɗa sai dai shi ma wannan aikin mutan bas ya gudana akan cewa suna faɗarsa ne bayan kai salatu fati kaɗai na'am sai kuma bayan gama wazifa ta rai Tazkuruhu ya zan murid.
wannan ya kai muridi na ɗariƙa ta tijjaniya alhamdulillah sai mu tashi don fatan ba da zurihi wa qara'ihi in fata
fara bayan sun yi fadira a jirgin za su fara wurin eh sun ke fata ta kan cefa kuli ta tsaga jiro da bakun ina wata da fara ina da Yau za a fara salatin annabi kuma.
a karanta ya ya ina la la ka da sallu na ala nabi Can kuma la ilaha illallah wa la ilaha karanta wa ko fara da ula ne shi ma yana cikin makasi da yana cikin makasi da
ce ne fi kenan za a yi a ai bugun galibin an samu sabani a dariƙa abinda aikin mutum fa ya tsore a kai shi ne babban abin gaba na abinda aikin mutum fa ya tsore a kai shi ne babban abin gaba